ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddari kawo cikin wannan yini na Lahadi 23 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida kuma daidai da ishirin da uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ishirin da biyar muna nan a cikin suratul isra'i kuma darasin da ya gabata mun tsaya a ta saba'in da bakwai insha Allah za mu tashi a kan aya ta saba'in da takwas aqimis salata liduluki shams أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
Allah tabaraka wa ta'ala ce a gini salata ka tsayar da sallah ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma mu al'ummarsa ma'ana da shi da mu mu tsayar da sallah sallan da ake nufi a nan kamsu salawat samloli guda biyar to su ne Allah tabaraka wa ta'ala yake umartanta tare da mu gaba ɗaya cewa lallai mu tsayar da waɗannan salloli Allah ya ce liduluki shamsi tun daga karkatar rana ila ghasakin laili har zuwa wato fuskantowar dare to kun ga an ce a tsayar da sallah tun daga karkatar rana har zuwa fuskantowar dare wace sallah da wace sallah kenan ana nufin azahar la'asar magariba isha'i su ake nufi anan a cikin hamsin salawat sai Allah ya ce wa ƙur'an alfajari da kuma sallan alfijir ita ce ƙur'an alfajar a nan kun ga salloli guda biyar duk Allah ya faɗi lokacin su sai Allah ce inna ƙur'an alfajari lallai sallan subahi kana mashhuda ta kasance a bar halatta ce ga mala'iku mala'ikun Allah suna halartanta mala'ikun da suka yi aikin dare suka kwana da mala'ikun da suka sauko suka karbe su za su yi aikin yi ne da su ma sai an yi sallan da su sannan waɗanda suka kwana sai su tashi su koma sama waɗannan kuma su kasance tare da mu isa Allah ce kana mashhuda ta kasance a bar halatta ne ga mala'ikun Allah amin al-layli ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
Allah ya ce wa minan laili kuma daga wani yanki na dare min dinnan taba'idiyya ce tana daidai da idan nudiya lissalati ni yawmil juma'ati ma'ana min ba'di yawmil juma'ati wannan ma wa minan laili wa min ba'dil laili kenan ba ce kwana za ka yi kana sallah ba ko ka kwana ka hana idan ka bacci a a samu wani bangare na dare da haka Allah ya ce minan layli kuma ka samu wani yanki na dare fata hajjar bihi ka yi sallan tahajjud bihi da shi alqur'ani kun ga shi sallan tahajjud ya zo a daren alqur'ani masu cewa tahajjud bid'a ne to ga shi Allah ya ce minan layli fata hajjar bihi daga wani wani yanki na dare fa tahajjud bi ka yi tahajjud da shi Qur'ani sai kun ga kuma ba sauran ko mutum ya zai ga mana wani abu saurare shi tunda Allah ya ga mana shi al-Qur'ani ko malam waye kuwa Allah tabaraka ta'ala ce na tilatan laka wannan ƙari ne gare ka waɗansu daga cikin malamai suka ce na tilatan laka wato shi annabi sallallahu alaihi wasallama tana matsayi wajiba ce a kai shi al'ummarsa kuma tana matsayin sunna waɗansu daga cikin malamai suka ce a na ce na tsallaka daɗi a kan ladan sallolinka guda biyar tunda lokacin da je karɓo salloli guda biyar ba ƙara masa da wata ba guda biyar ɗin su ne wajibai to da haka malaman da suka tafi akan cewa ana nufin ƙari ne kawai a gare ka ƙarin lada a gare ka tun da shi ibadarsa cikakkiya ne ɗari bisa ɗari to shi sai ya zama ƙari a kan abin da ya yi na farilla ya zama ƙarin lada ƙarin daraja a gare shi cikin aljanna mu kuma da suke matsayin nafila a gare mu idan farilla idan sallan farilla ta tsawaya to sai a ɗauko sallan nafila sai a cika she mana an fahimta idan azumin mu na farilla ya tsawaya sai a ɗauko azumi na nafila a cika mana an gane idan sadaka ta zakka ta tawaya to sadakoki da nake na nafila sai a ɗauko sai a cika mana a wajen au to saboda haka mu sai zama wato sunna ce a gare mu nafila tallaka ƙari daɗin lada ne a gare ka Allah ya ce a sa an yaba a saka rabbuka lallai ubangijinka zai tashe ka ranar kiyama makaman mahmuda a wani matsayi abin yabo malamai suka ce dukkan mutanen farko da na ƙarshe sai sun yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam maqamu shafa'a kenan inda zai zo ya ci al'umma na farko da na ƙarshe da Allah ya ce ne وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to idan ka tashi addu'a wa qur rabbi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sirri kace ya ubangiji ka shigar da ni wato mashiga na gaskiya malamai suka ce ana nufin lokacin da ya hijira daga maka zai tafi madina sai yau Allah ya ce to yayi addu'a shi ya Allah shigar da shi mashiga managarki na gaskiya shikenan sai Allah shigar da shi madina lami lafiya wa akhrijni mukhraj sirrin kuma ka fitar da ni daga mafita na gaskiya suka ce lokacin da zai fita a garin maka yayi wannan addu'a sai Allah ya fitar da shi lami lafiya kafirai ba su ci mutuncinsa ba kuma ya zama zuciyarsa ma ba ta wai ga madina har sai da ya hijira waje alli min ladunka sultanan nasira kuma ka sanya ni waje alli min ladunka sultanan ka sanya min ƙarfi daga gare ka nasiran wanda zai taimake ni a wajen da'awata wanda zai taimake ni a wajen kafa daula ta musulunci haka ko aka yi sai Allah ya ce وقل جاء الحق وزهق الباطل
na'am إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وقل جاء الحق kuma har yanzu a cikin addu'a aka masa umarni aka ce wa qul ka ce jaa alhaq gaskiya ya zo ita ce gaskiyar nan shine musulunci wa zaqa albatilu ƙarya ta rushe innal batila kana zahuqa lallai ƙarya da kake ganin ta kana zahuqa wato mai rugujewa ne malamai suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka lokacin fatu makka kenan abin da ya dinga karantawa kenan da ya shiga makka har sai da ya dangana da ɗakin ka'aba yana cewa ja alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa haka yake ta faɗa har lokacin da ya je jikin ɗakin Ka'aba wanda ɗakin Ka'aba a lokacin tana kewaye da gumaka 363 ko 360 suka ce haulal baiti salasin ya'a wa sittuna sanama kun gani gumaka 360 su ne kawai aka mammanna a jikin ɗakin Ka'aba faja'ala ya da'anu ha bi odi biyadihi idan ya nuna gunki da wata sanda da ke hannunsa sai gunkin kawai ya rubuto rubutu ya fadi ƙasa kawai bai taɓa shi ba yana nuna gunki da sandar da ke hannunsa kawai gunki sai ya faɗo da ka ya wargaje haka ya dinga yi yana cewa ja alhaq wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa hatta saqat jami'uha har sai da gumakan da ke jikin ɗakin Ka'aba gaba ɗaya suka zube rawahu shekani imam bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi yana na cikin sahih bukhari lamba na dubu hudu da dari bakwai da ishirin daidai yana na cikin muslim lamba hadisi na dubu hudu da dari bakwai da ishirin da biyar aya ta gaba sai Allah ya ce وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
Allah ya ce wani nazir min alƙur'ani muna sassaukarwa wato daga alƙur'ani malamai suka ce min dinnan ba tabaidiyya ba ce min ce bayaniya ba za ka ce wani nazir min alƙur'ani ma ko shifa'un wa rahmatul lil mu'minina ka ce muna sassaukarwa daga wani bangare na alƙur'ani ma ko shifa'un wa rahmatul lil mu'minina a ba haka bane idan ka dauke shi a haka ka dauki wancan min ta zama min tabaidiyya kenan kamar daidai da idan nudiya lil salati min yawmil jumu'ati ma'ana min ba'd yawmil jumu'a kenan amma nan min din suka ce bayaniya ce ma'ananta wa nunazzir min alqur'ani muna saka muna saukarwa daga dukkan alqur'ani haka za a fassara min din nan a matsayin ta da bayaniya amma wa shifa'un abin da yake kasa abin da yake shiriya ne daga kasa shiriya ne daga munafinci shiriya ne daga kokonto Allah ya ce amma wala yazidu zalimina ko wa rahmatul lil mu'minina sannan kuma rahama ne ga mu'minin shi alqur'ani wala yazidu zalimina illa khasara alqur'ani bai bai wato su kafirai baya ƙara wa azzalimai kafirai komai illa khasara sai tabewa saboda haka shi alqur'ani a wajen kafirai ba zama musu hudan wa rahmatan shi yasa can cikin suratul fatir ma Allah yake cewa faman kafara fa alayhi kufruhu wa la yazidul kafirina
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا غدا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا Allah tabaraka wa ta'ala ce faman kafara fa alayhi kufruhu wanda ya kafirta to dan kansa ya kafirta ma'ana kafircinsa za ta kare akan shi wanda ya kafirta wato dan kansa ya kafirta ma'ana kafir- kafircinsa a kansa zai kare an gane ko sai ce ne duk mai wayancan ne ya rikita mana abin nan mutane tsaurukan ne ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا باب abin da yake kara wa kafirai wato kafircin su ba abin da yake kara musu a wajen ubangiji su illa makatan sai zargi kawai wala yizidul kafirin kufrum illa khasara kuma baya wato wala yizidul kafirin kufrum kafircin kafirai ba ya kara musu komai illa khasara sai tabewa to mu koma can ba inda Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un muna sassaukarwa wato daga dukkan alqur'ani ma huwa shifaa'un abin da yake waraka ne mun ce alqur'ani waraka ne daga kafirci waraka ne daga munafinci waraka ne daga shakka sannan kuma waraka ne daga lafiya na gangan jiki ma an fahimta ta ina ta alkurani ne zama maka abin nan waraka ga shifawul amrad shine za ka iya yin addu'a a cikin ruwa ka karanta ayoyin tsari ka sha don neman waraka ko abin da ya shafi irin sokosir ko shafan aljanu da sauransu kun ga alkurani yana magani ta nan ba to ta yi yiwuwa ka ce to wanda yake kafiri fa ba shi da lafiya ya zo yana neman a yi masa rukiya a yi masa tun da shi kafiri ne ba shi alkur'ani waraka ne malamai suka ce za a yi masa mutum ne ba musulmi bai sami jinnu aljanu suka shige shi sai aka zo wajen wani malami mai rukiya to sai ya kama sai ya masa rukiya da ayoyin alkur'ani wannan ya tabbata a cikin sahihul jami'i sahihul jami'i sagir a lambar hadisi na 2294 sahabbai ma sun yi ma waɗanda ba musulmai ba rukiya kar ku manta da sahabbai da suke tafiya suka je wani gari suka nemi taimako aka hana su sai kunama ta cijuwa sarkin garin da kunama ta ciji sarkin garin aka je aka same su aka ce ko suna da gudunmawar da za su za suka zo rukiya ta suka masa ya samu waraka har aka ba da wani yanki na awaki suka je suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai sara ku bani sarkin garin ba musulmi ba ne an fahimta saboda haka za a ce ai an gan shi ya kama wani an gan shi ya sa wani kirista yana masa rubiya Allah ya wannan kaga yana tantar da jahilci sai a ce to ai waɗanda suka fi mu daraja sun su ne sahabbai آية تقرأ في الله شيء وإذا أنعمنا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا Allah ya ce wa idza an'amna 'ala al-insani idan muka yi wa mutum wata ni'ima a raba sai ya bijire ya barin gode mana mutum ne yana cikin talauci ba shi da kuɗi sai Allah ya masa wata ni'ima ya buɗa masa hanya ya samu kuɗi to sai kuma ya bijire wa Allah da kila lokacin da yake fama da talauci baya zina sai ya kama zina kila lokacin da yake fama da talauci baya shaye-shaye sai ya kama shan hulun iblis kila lokacin da yake fama da talauci baya tata sai ya kama tata duk wata hanya ta tsokanan Allah sai ga ya kama yi wanda da kuma baya yi an fahimta to shine Allah yake faɗan cewa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam wa idza na'amna 'alal insani idan muka yi ni'ima ga jinsin mutum a rada sai ya bijire ga barin gode mana wani abi janibihi sai ya kau da kansa kamar bai taɓa sanin mu- mu- mu- masa ni'ima ba zai ce ne wa idza masa sharru idan wani sharri kuma ya shafe shi sharri na talauci sharri na rashin lafiya sharri na rasa matsayi a wajen aiki sharri na gurguncewan harkar kasuwanci ya same shi Allah ce kana ya usa sai ka gan shi wato mai ɗaya tsammani ma daga ramin Allah sai ya fita hayyacinsa kowa in ya gan shi sai ya gane cewa yana cikin tashin hankali duk sai ya birkice gaba ɗaya kowa in ya gan shi sai ya tsammaci ba shi da ba lafiya tattare da shi sai da kufa kawai ba addu'a ba dare ba rana shi da can Allah yake cewa wa idza massahu sharru fa in arid idan wani sharri ya same shi fa in arid ke zama wato ba abocin addu'a mai yawaita addu'a Eh, to ɗabi'ar ɗan adam ne wannan wani zaman sa lafiya Allah ya bar shi ya dinga neman abin da zai ce da kyar shi ne zaman sa lafiya wani ba ana buɗa masa to sai ya bijire kuma wani kuma Allah ya riga ya san maslahansa shi ne a bashi da 'yan kuɗi masu ɗan nauyi a jiyunsa ana raba shi da 'yan kuɗi masu kauyi shi ma sai ya birkice shi yasa sai Allah ya tafa man tattalin imanin nashi a ta bashi manyan kuɗi illa kuma a ƙarshe ko dai ya ci jarabawa ko ya faɗi kuma to sai ce ne
قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا kun yi Allah ya ce kul ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu wa masu musu Qur'ani masu ƙaryata alqur'ani Allah ya ce kul ka gaya musu ka ce kullun kowanne tsakani mu da ku tsakanin mu mun ko musulmi da ku ya amalu ala shaki na tihi ya je ya aiki akan hanyar da yake ganin tafi masa tunda kun ƙi farabbukum a'lamu biman huwa ahada sabila amma ubangijin ku a'lamu shine masani biman huwa biman huwa ahada sabila ga wanda yake kan shirya na tafarkin to Allah ya san wa yake kan shirya na tafarkin to saboda haka ku je ku yi naku ni namu in dai ba za ku karɓi musuluncin ba kowa ya tafi a tafi a haka iyaka za ku gane kuskuren idan kuka yi wa Allah ganganci shi ne can cikin suratul fatir Allah yake cewa faman kafara fa alayhi kufruhu mun karanta ko mun karanta wannan dan haka Allah tabaraka wa ta'ala ce to ka gaya musu ka gaya wa masu karyata alqur'ani ka ce kullun ya amalu ala shakilati kowa ya je ya aiki akan hanyar da yake ganin ita ce tafi masa amma farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila ubangijinku shine masanin wanda yake kan tafarki ta shirya to waɗannan ayoyi da muka karanta daga aya ta saba'in da takwas zuwa aya ta tamanin da hudu akwai waɗansu muhimman saƙonni da suke kunshe da shi ayar farko dai da Allah tabaraka wa ta'ala yake umarni da tsaye da sallah kenan daga cikin darsan da ayoyin da suke daga cikin darsan da ayoyin suke kunshe da shi akwai wajibcin tsaye da sallah ga musulmi da kuma bayanin lokacinta yadda ayoyin suka yi magana a kai inda Allah ya ce aqimus salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda kenan wannan yana nuna mana wajibcin tsaye da sallah ba sai ka ga dama ba kuma tsaye da sallan nan a lokutan da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ba wanda kai kake so ba abu na biyu daga cikin sakonnin da ayoyi ke kunshe da shi akwai kwadaitarwa a cikin nafilfili idan kana sallan farilla to ana kwadaitar da kai ka dinga yawaita nafilfili idan kana azumi na farilla ana kwadaitar da kai ka dinga yin azumi na nafilfili idan kana sadaka na farilla ana kwadaitar da kai ka dinga yin sadaka na nafila duk wani abu da kake na farilla to ana kwadaitar da kai ka dinga yin na nafila saboda idan kiyama ta tsaya aka zo aka auna sallah ba ta kai nauyin da ake so a samu ba Allah tabaraka wa ta'ala zai umurci mala'iku yace a je a duba asusun da kake yin nafil fili ko akwai wani abu a dai a cika maka dan ka wuce to ana zuwa wannan asusun na nafil fili sai aka gani sai a ɗebo a cika shi maka sallan farilla shi kenan ka tsallake matsalan sallah za a zo a auna azuminka a gani idan azuminka bai kai ba nauyin bai kai ba Allah tabaraka wa ta'ala zai umarci mala'iku a je a duba asusunka da kake yin azumi na nafilfili sai a nemo a za cika maka na farilla ka wuce haka zakkan da kake yi kila zakkan ba ta cika yadda ake so ba nauyinta bai kai ba Allah tabaraka wa ta'ala sai umarni wa mala'iku cewa su yi a duba asusun da ake tara yan sadakoki da suke bayarwa fi sabilillahi sai a fasa wannan asusu a demo sai a zo a zuba akan zakkan ka ta farilla sai ga sikeli ya bada lambar da ake kun ga fa'ida kenan na ayyuka na nabilbili kar a raina su da saboda haka daga cikin abin da ayoyin nan suka karantar da mu akwai faɗaitar da mu a cikin al'amarin aikin nafila musamman ma sallar tahajjud tunda Allah tabaraka wa ta'ala cewa min al-layli fatahajjad bihi daga wani yanki na dare kai sallar tahajjud bihi da shi alqur'ani kun ga umarni ne na Allah to saboda haka akwai faɗaitarwa a nan sannan abu na uku cikin muhimman saƙon da ayoyi suke ƙunshe da shi akwai wato tabbatar da ash-shafa'atul umma lin nabi sallallahu alaihi wasallam babban ceto wanda zai yi wa al'umman duniya baki da idan kiyama ta tsaya akwai dogon hadisi wanda yi magana akan cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai yi fishin da bai taɓa yi ba idan kiyama ta tsaya kuma ba zai taɓa yin wani fishi ba wanda ya fi shi bayan haka to hadisin yana da tsawo ƙwarai da gaske wanda a wannan lokaci za a matso da rana ta zo dab da kan mutane mutane za su shiga cikin wahala da azaba ta rasa yadda za su yi su dinga duba wane ne zai je musu ceto a wajen Allah ceton da suke so wannan tsayuwar ta ma ishe su dan wuta ya gwammace ma a yi hisabin a kai shi wuta da wannan bala'in tsayuwar da ake shi kenan al'umma sai su ce to wane ne zai cece mu ne sai waɗansu daga cikin mutane suke ce su ce to abin da za a san dunguma mu je wajen annabi adamu alaihi salam shine abul bashir Allah tabaraka wa ta'ala ya halice shi da hannunsa ya busa masa rai kuma har ya umarci mala'iku su masa sujuda sai a ɗebi jiki a tafi wajen annabi adamu a yi masa fadanci ce ya adamu an ta abul bashar kai ne baban mutane baki daya khalaqaka Allahu bi yadihi Allah ya halicce ka da hannunsa wa nafaka fika min ruhihi ya busa maka rai daga ruhinsa wato cikin ruhin da yake sawa halittunsa wa amara almala'ikata fa sajadu laka kuma kai ne fa Allah ya umarci mala'iku su kai masa sujuda kuma ana ta tara wa annabi Adam ka sako za ku je inda za ku kai duk sai an gama sai ce ishfa lana ila rabbika ka ce mu zuwa ga ubangijinka ala tara ila ma na hamidihi za ka ganin wahalar da ake ciki ala tara ila ma balagana za ka ganin halin da muka kai ta ya kula adamu nan ta ce annabi adamu sai ya ce inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yabdi qablahu mithlahu sai ce tabbija ai yau ubangiji na yayi wani fishi ne tsanani fishin da ba zai ƙara yi irinsa ba har abada kuma kar ku manta wa inna muna hani an ishajar fasafai turu ya hana ni cin wata itaciya a aljanna sanadiyar ruɗi na shela sai ce nafsi nafsi jama'a kowa ya ta kai wallahi haka annabi adamu zai cewa mutane sai ku haƙura kawai na filin kowa ya ta kansa ni ma ta kaina nake yi kun ga al'amari ya girman a ce annabi adamu shi ne fa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai tafi mai irani shi ya fara samu a sama ta ɗaya to amma a ƙarshe zai ce ta kaina nake kawai nafsi nafsi ta kaina nake ku kyale ni haka za a tafi daga nan kuma sai jama'a su ce to abin da za a yi kuma mu tafi wajen annabi nuhu sai a ɗibari a tafi wajen annabi nuhu jama'a su ce ya kai annabi nuhu kai ne farkon manzanni a bayan ƙasa kuma wa sammaka Allahu abdan shakura Allah da kansa ya ambace ka cewa kai abdan shakura ne bawa ne mai yawan godiya da Allah ishfa lana ila rabbika ka cece mu zuwa ga ubangijinka ala tarama na nabihi baka ga halin da muke ciki ba ala tarama kana balagna za ka gani inda muka kai shi ma annabi Nuhu alaihi salam sai ce ina ayyau ubangiji na wani idin fushi fishin da bai taɓa yin irin shi ba kuma ba zai ƙara yin irin shi ba Allah akbar duk tausayi da rahama da Allah yake wa bayan ashe akwai ranar da Allah zai cika da fishi fishin da bai taɓa yi ba fishin da kuma ba zai taɓa yi irinsa ba bayan haka fishi ne kawai wanda duk aka yanke masa hukunci in wuce kawai a diba da daidai kawai a zuba ka wuta kwarin da surin la'araji ku ga yadda ake diba mutane batch by batch je turawa ko garke garke ana an taya su a wuta in za a fi tashin hankali annabi nuhu zai ce ina ai ku kyale ni kawai nafsi nafsi ba sai ma karanta ko ba sai mun karanta sauran abubuwan ba zai ce ta kai na nake ni ba sai ce idza abu ila ibrahim sai ce to ku tafi wajen annabi ibrahim mana mutane sai a dingima a tafi wajen annabi ibrahim alaihi salam sai su ce anta nabiyullahi wa khaliluhu min ahli al-ard kai ne annabin Allah kuma baradin Allah a bayan ƙasa ishfa lana ila rabbika kace ce mu zuwa ga ubangijinka ba ka ganin halin da muke ciki ba ka ga bakar wahala da ake ci ba annabi ibrahim sai ce musu tafi jam yau ubangiji na ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma fushin da ba zai ƙara yin irinsa ba sai ya ambaci abin da ya ambata na uzurin da ya saba zai je ba sai ya ce lafi lafi ta kaina nake kokari kowa ya kasance iza abu ila gari sai ce ku tafi wajen wani na wani na sai ce iza abu ila musa ku je wajen annabi musa alaihi salam duk ana ɗiban manya manyan annabawan Allah wannan nan musanna yanzu yana sama ta nawa ta shida annabi ibrahim yana sama ta nawa ta bakwai shi kenan sai ce to ku tafi wajen annabi ibrahim za a tafi wajen annabi ibrahim ko mun gama da nan eh yawa sai ce ku tafi wajen annabi musa sai a dingima ru mu tafi ga annabi musa alaihi salam mutane sai su ce ya musa anta rasulullahi tabbalaka allahu bi risalati wa bi taklimihi ala nas ya kai Musa kai manzon Allah ne Allah ya fifita ka da manzanci kuma ya fifita ka akan mutane ta hanyar yayi magana da kai baka da baka ba tafinka ishfa lana ila rabbika ka ce mu zuwa ga ubangijinka ala tara ila ma na hadu fi za ka ganin halin da muke ciki sai dai gama nuna damuwa da ake ciki sai ya kula da Musa sai annabi Musa ya ce musu tabbida ai yau ubangiji na ya yi wani fushin da bai taɓa yin irinsa ba kuma ba zai ƙara yin wani fushi ba kamansa bayan wannan sai ya faɗi uzurin da ya faɗa a ƙarshe sai ce nafsi nafsi ta kaina take take ta kaina nake sai ce ina abu ila isa ku tabo da annabi isa sai a dinga ba tabo da annabi isa alaihi salam sai al'ummar duniya gaba ɗaya su ce ya isa anta rasulullahi wa kalimatun nasu wa kallamta nasu fil mahaj kai annabin Allah ne fa kuma ka yi wa mutane magana tun a tsimman goyo wa kalimatun min wa alqaha ila maryam kuma kai kalmar Allah ne wanda ya jefa ga na maryam wa ruhun min kuma ruhi ne na Allah ma'ana ruhi ne daga cikin ruhin Allah ma'ana rai ne wanda Allah da kansa ya sa maka ruhi ne daga Allah an fahimta tsara ce ruhun da waɗansu masu ɗauka cewa shi ma Allah ne mai zama kanshi fashkala na ila rabbika ka cece mu zuwa ga ubangijinka ala tara ma na hanifi ba ka ga halin da nake ciki ba mun shiga uku muna cikin wahala sai annabi isa alaihi salam ya ce musu tabbija ai yau ai matsalar yau ubangiji na ya wani fushi ne wanda bai taba yi ba ko ba zai taba yin wani fushi wanda ya kai shi ba sai ce nafsi nafsi kawai ta kai na nake ta kai na nake sai ce idza habu ila gairi ku da ga waje na sai ce idza habu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce kawai ku tafi kai tsaye zuwa ga wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa ya tuna sai su tawa fa yaqulu da ya muhammad anta rasulullah wa khatamal anbiya wa ghafara allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ishfa lana ila rabbik ala tara ma nahnu fi ala tara ma qad ma qad balagna duk sai sun faɗi waɗannan abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya ce to ku kwantar da hankali manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai ya tashi sai ya tafi ƙarƙashin al'arshin Allah ya ce fa'an ɗari ku sai ya tashi fa'ati ta al'arshi sai in je ƙarƙashin al'arshin Allah faƙa usajidan da rabbi sai in faɗi ina mai sujuda ga al'umma ta da ga ga ubangiji na fi eh sai in faɗi ina mai sujuda da rabbi ga ubangiji na sai Allah ya mun wani buɗi yayi mun ilhama na waɗansu kalmomi a cikin zuciya na sai na yi ta yabansa na yi ta yabansa na yi ta yabansa can sai na ji an ce ya Muhammad irfa na saka daga kanka salto da roƙi duk abin da kake so a baka ka ce shi duk wanda kake son ka ce ta an baka dama ya ce sai in daga kaina sai in ce ya ubangiji ummati ummati daga nan sai ya zikira a ce ya Muhammad to ga aljannan nan shigar da waɗansu jama'a daga cikin al'ummanka wanda ba hisabi ba wani hisabi da za a maka ka shigar da waɗansu a cikin al'ummanka cikin aljanna wanda ko hisabi ba za a musu kun san sai an yi hisabi sannan a zuwa yawo ko misalin shi ne a dinga kirga ayyukan ka ɗaya bayan da ɗaya bayan da duk ya gama kirga sannan sai a zo a sa a ma'auni da mai risala yake wa ko da wal mawazin da liwazin a amali ibadi to anan za a dora a ma'auni kuma da daga wannan lokaci annabi sallallahu alaihi sallama za a nuna masa ga hanya nan ta dama ƙofar dama ta aljanna da cikin ƙofofin aljanna a ce to al'ummarka su shige ta wannan ƙofa al'ummar nan kun san yawan su dubu nawa ba dubu bakwai ba ba dubu saba'in aka ba su shige aljanna to gashi akwai sauran hadisin yana da tsawo kuma ga lokaci yayi amma a gurguje dai a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceci al'umman a lokacin da kowane annabi zai sarrafa a ƙarshe za a koma gare shi za a je ya yi ceto saboda haka cikin abin da ayoyin da suke karantar da mu akwai a shafa'atul ulma sai ina ganin cikin abubuwan da ayoyin suke karantarwa za mu iya tsayawa a nan akwai tambayoyi wanda za mu dan rage muka zo sai zama mana matashiya insha Allah Amin. Sa'azan ku lamba lamba kawai za ka ɗauka. Ba duka aka ɗebo ba.
malamin ne ina kasuwa ina siyar da ita bane na
kowa ya kasa kayansa mana yana cewa ana da kawo kasuwa ni ma zan yi cewa ana da kawo kasuwa
to in dai ba da nufin izgili kai ba an gane ka zo ka sami jama'a kana daga da ta fanya da wasu ya Allah ka kawo kasuwa a tsaya ka zama za a fahimce ka ba abin da mutane za su fassara ka kana so a mutu kai sai an mutu kake cin abinci an fahimta a saboda haka in dai kawai ka bude na kace to Allah kawo kasuwa ba sai ka ji cikin da ma a kai rere ba a kai da Allah ka ce to ya Allah na baza likafani ah likafani don na gawa kawai ake da shi mutum nawa ne ke dinka likafani suna yawa gari to saboda haka ai ana sawa amma kar mutum ya zo yana injini ne da abin ya zo ya tara hanyar jama'a ce jama'a ga ni kafa ni Allah ya kawo kasuwa Allah ya ko zai sayan ba zai saya ko zai sayi zai fasa ya je da wani ya saya zai ɗauka tana ma murna ne da mutuwar da aka yi masa kamar je
malam da yake da kuci da yake azumi da kwanta da ya ci sai ya wani ana yake da ne
azumin sa yana nan da ya gaci ba da rana kenan ko azumin sa yana nan da ya gaci ba
yana da shi a mutum ne ya shiga matarsa ke gidan wasu ya zo na amma kuma ya kai wata hudu da jin nan ba ba da ne da ya wurin matsayin auren su yana nan tun da bai saki ba iyaka iyayen matar sai su neme shi kuma ya kamata a yi galiban girmamawa ne idan wani abu ya faru ko da ce ita sai maka laifi ta tafi gida an gane to ka je saboda iyayen ba za su saurare ka ba sai sun ganka sun ji bayanin ka ba yadda za a su karɓi maganar ta haka kawai ya yi ke da shi to idan ka ƙi zuwa gidan ka ga baka kyauta ba ya kamata ka je ko kuma su su aika maka ka je don a ji matsayin abu amma ba daidai ba ne shi mace ta je ta zauna gida har wata hudu shi bai je ba kuma iyayen ba su neme shi ba an yi kuskure ta bangare ne
Allah Allah ya yi
Amin. abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lanin sauraro abinda muka kure Allah ka yace mana ya Allah muna samun kafa da wannan zama da muka yi a cikin wannan masallaci da mun girmama littafin ka mai daraja na alqur'ani ya Allah muna tawassuli da wannan zama da muka yi Allah ka biya wa kowa bukatun sana alkhairi Allah ka tsara kowa daga dukkan abin da yake jin tsoro marasa lafiyar mu da suke gida da waɗanda suke asibiti Allah ka ba su lafiya waɗanda kuma suka rasa Allah ka gafarta musu waɗanda suka rasa Allah ka gafarta musu ya Allah ka azurta mu da dacewa da daren da ilatul qadar kuma ka karɓi abin da za mu yi a ciki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Amin.
Thank you.